na ba da kuɗi bashi a a ƙara ma ka gafa ma'anan falayar buɗin kenan ka ba da bashin dubu hamsin da aka zo biya ka ce sai dai a biya ka saba'in falayar bu ka ba da shinkafa buhu ɗaya ka ce idan an zo biya a biya ka buhu ɗaya da rabi falayar bu haram ne ko mutum yana mu'amala ta ba wa mutane ranci ke ta ba da rance kamar saboda Allah yake barwa ashe so yake idan an gama an zo biyan sa anin masa wannan riba ce da Allah ya haramta wanda lalacewa yadda ta kai har ga matan aure ma a gida suna yin riba sai mace ta tanadi dan jarinta dan dubunta ɗari ɗari biyu tana ba wa makota 'yan uwanta mata bashi wancan ta karɓi dubu biyu sai a ce to za ki dawo da dubu biyu da ɗari biyu wancan an ba ta dubu uku sai a ce to za ki dawo da dubu dubu uku da ɗari uku kowace dubu ɗaya an ƙara ɗari a kai saboda bala'i da lalacewa bayan cin kuɗin riba da ake yi a bankuna a mu'amala na kasuwanci. lalacewar mu ta kai ga yanzu har matan aure a gidajen auren suna raba da ba shi yasa rayuwa ba za ta ba alwarka ba Allah kare mu daka wannan riba ta farko kenan akwai riban da ba ta da laifi a wannan falayar budin ka bayar a baka sama da abin da ka bayar shine abin da ake nufi a farko amma akwai kamar mutum ya ba da riba ta biyu kenan ya kai wa sarki kwankaji yana neman a ba shi gona sarki zabbi yana nufin a ba shi gida ka kyautata wani babba da niyyar kai kuma kana so ya maka babbar kyauta wannan a gama garin mutane halal ne amma ga annabi hukuncin yana nan shi Allah ya haramta masa haka wala tamnun tastaksir wala tamnun ci yau da gobe ta ta haram ta mu'amaloli manoma suna cin riba a harkar noma in ka shiga gonaki a ƙauyuka ribar da ake yi ya wuce tsammani shi yasa za ga mutum yana ƙauye ya shekara talatin yana noma amma yana cikin talauci mutum kaga ya yi noma iya noma amma baya iya fin ƙarfin abincin da zai ci saboda bala'in riba yan kasuwa sai su shiga su ta bin gonaki suna ba mutane rancen kuɗi ana ninka musu kuɗin na an zo za a dawo da shi mutum ya baka dubu ɗari kai noma sai ce to in kaka ta yi za ka biya ni da amfanin dubu ɗari da musu hada zul to shi yasa abin nasu ba albarka eh shi yasa abin nasu babu albarka a ciki Allah kare mu ka duk wanda yake son zaman lafiya kada ya kuskura ya shiga mu'amala da riba da ka ci riba to gwanda ka mutu da talauci Allah ce alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ودن سكي تشن ربا سكي معاملة دربا بذا ستاشي بقى كياما كمر ينقوى يا ذا ستاشي كمر دي شاقوى يبقو هنا تفقم نيا ya faffasa bakinsa kansa ƙasa jikinsa datti da wannan alamar ɗan giya ne ɗan ƙwaya to akwai wanda za su tashi a matsayin 'yan ƙwaya ranar tashi alƙiyama kamar wanda ya ciwon farfadiya ya takhabbatu shaitanu min almasi kamar wanda shaitan ya buge shi ya faɗi me yasa saboda sun ce ai da kasuwanci da rubama duk iri ɗaya ne kawai mu Allah ya hana mu ci amma ai meye bambancin kasuwanci da riba to yau akwai waɗanda sana'ar su kenan aikin su kenan yanzu a ma'aikatu ko a local government local government ko a secretariat na gwamnati akwai wanda kawai sun buɗe shago suna kawo buhunan shinkafa ƙarshen wata ko farkon wata ka karɓi buhun shinkafa ana sai da shi naira dubu arba'in misali amma kai tun da bashi za su baka sai su sayar mashi arba'in da biyar yan kasuwa su ta layi wani ya ce auno mun kwano biyar ya zan yi wani ya ce a bashi kaza wani kuma man gyada yake raba wallahi ofis ofis na ma'aikata ake bi ana raba riba yaya ma'aikata za ku yi albarka yaya za ku ji daɗin aikin gwamnatinku yaya za ku yi rayuwa ingantacciya alhali kuna ta karɓar riba a zo a yi ta yanka babura ana bayarwa a baka sabon babur ana sai da shi dubu ɗari uku da hamsin sabo a kasuwa kai sai a sayar maka shi ɗari bakwai kaga an ninka ɗari bakwai za ka biya wannan zalunci ne ko gwamnati in za ta ba mutane taimako wai sai a ce a zo a karbi loan duk loan ɗin da aka ƙara kuɗi a ciki ya zama riba haram ne asali gwamnati kan aika kamata ya ta taimaki mutane ya yi amma an banda lalacewa ba gwamnatin jiha ko federal government wai ta bawa talakanta rancen naira miliyan biyar wai sai ta ce sai ya dawo da miliyan bakwai to me amfani wannan ai babu tausayi babu jin a ciki shi yasa ake ta rayuwar ba albarka ka karbi kuɗin ma ka je ka kama kasuwanci da shi kai ta asara ko kaga kasuwar ba ta tafiya saboda riba ne dume riba bai zai albarka ba kuma ko da yana ganin kudin suna fafa fafa fafa suna tashi wallahi sai asara ta zo mai a ƙarshe ko Allah ya jarabe ka sai motoci su ta faduwa suna hadari riba ne ko Allah ya jarabe ka wani a kasuwa ya maka sata muguwar sata ya karya ka ko ka sayo wani kaya ya lalace ko ka yi odar kayan kwastam su kwace duka riba ko ka turo kayan ya zo ya makale a port a time dora maka bashin kudin demerage ka gama kudin ya abin nan komi yana iya faruwa Allah sauke da haka mutane ku nemi sulhu ku nemi hanyar abincinku na halal duk abin da yake akwai raba a ciki ka ce ba ni a ciki sha'a ban zan haƙura da ɗan jari na Allah sa masa albarka kar wani ya je banki zai bude shago ya je karbo abin nan dubu ɗari biyar a miliyan ɗaya zai bude shago a unguwarsu wallahi haka za ka bude da asara za ka ƙare kuma yanzu bankunan nan shago-shago suke bin mutane kasuwa fa ana tallata musu riba kowane banki akwai ma'aikata 'yan neman customers da teburansu da bencina za su sa kwad ɗinsu da da kayansu suna bi kasuwa kasuwa alhaji za a baka bashi ne alhaji miliyan nawa kake so wace harka ce za ka yi a baka shikenan sai su zo su tallata maka bashi za su baka har shagon ka za su je ka je karɓi miliyan kaza sai ta karɓan kuɗin nan har ka mutu ma wani ba za ka iya biya ba wani ya taɓa karɓan bashin bankin nan ya zo ya same ni ya ce ka ai malam ai malam mun taɓa ganin bala'i a rayuwata ba irin cin bashin banki ya ce wallahi malam tun duniya tana kwance ni kuɗin da na karɓa ma ba su fi dubu ɗari ba na karɓa ba ce amma wallahi malam wallahi a takaice da na zo lissafi ina biyan kuɗin nan na biya sama da wajen dubu ɗari bakwai da wani abu amma bai fi ɗari na bar ba suka bani ba wani ya zo ya ci kuɗin sun saka gidansa a kasuwa an kwace takaddun gidansa an yi wane ne ya talauci akwai wanda ya je ciwo bashin na riban aiki yake a lokar gaman wallahi wani dan uwa yake faɗa ce wallahi malam idan ya je ana ba da cash payment ana biyan mutane kudin albashinsu shi in ya je fa abin da yake tsira da shi 150 naira 150 na ce to me ya kai shi akan 150 hakan zai kona man babur ya je a bashi naira ɗari da hamsin ya Allah ya sai fito to da wa za ka yi wa Allah ko kuma ya haƙuri ya rayu akan yadda Allah ya ajiye shi Allah kama na halal amma duk mutumin da ya je banki ya karɓi kuɗin banki da sunan bashi zai yi kasuwanci to ka rubuta ka ajiye wannan dai kuɗi kan ba albarka ko da ku ana ganin su fafa fafa fa ya yi tireloli ya yi motoci ya yi menene haka zai zo yana ta neman kuɗin zai mutu ne yana bautar kuɗin kuma babu shi ba nutsuwa da kwanciyar hankali Allah zai iya tara ma kuɗin kana da kuɗin kana da kuɗin amma baka da nutsuwa da yawan su irin wannan sai sun yi allura suke bacci to me amfanin kuɗin ko ga mutum yana da bala'in kuɗin da kadara da waye amma baya iya aikin alheri baya iya haɗuwa ma da mutane ma ba zai iya rayuwa ma cikin mutane ba shi kullun daban yake kawai iyalinsa ma su ganshi wahala ne yayan su ganshi wahala ne ba zai iya ba za ka taɓa jinsa a cikin aikin alheri ko yana gina masallatai ko yana aikin da'awa ko yana gina makarantu yana taimakon marayu in dai harkar kuɗin riban nan ce to insha Allah bi idnillahi ta'ala za ga ba albarka a ciki ya zo ya mutu abin kuma wannan ribar ina gaya muku wallahi mutane galibin manyan 'yan kasuwannin da ita suke rayuwa yasa za talauci da yunwa gashi suna da arziki an ce ma arzikin wani za ka yi mamaki jiragen sama wane ne amma duk riba ne su sun sani kamar ayan nan ba akan musulmi ta sauka ba mutum ya buɗe babban bizines da kuɗin riba saboda a duniya a faɗa cewa shi ma mai kuɗi ne amma kana kasuwa mutane fa idan yunwa fa ta sauka yunwa ana cewa yunwa yunwa idan yunwa ta sauka fa mutane za su zo suna cin abin da bai kamata su ci ba saboda su yi surviving su rayu kaga wannan ganyen kore da kake ganin sa duk bishiyar da kaga koriya ce idan yunwa ta yunwa sai an tsige ta an cinye ta mutane za su zama kamar dabbobi ne akwai wata ƙasa cikin ƙasashen nan namu na afirka an taɓa yin yunwa wata shekara wallahi malam in sun shiga daji duk wani koren ganye tsige shi suke yi a yanzu kwanan nan wani mutumin ƙauye ke game ce ai halin nan da ake ciki na masara ta yi tsada shinkafa ta yi tsada shi wallahi malam mu dai a tafasa wallahi malam muke zuwa muke tsigiya muke ci na je gona ta da kaina na gani na ga tarin mata dattawa mata mata suna cicciran abin nan sai ni ke cewa wai me suke waɗannan ai ba ba roro ba wani abu me suke mana a gona ya ce a ai malam abinci ne a gona na ce me ce wannan tafasar da kake mata feshi ko kake nome ta ita suke cirewa mun ka ciccire ta fasan mun ciccire mun ciccire muna ga mun yi wa mun jijjifar mun jijjifar bayan mun tafi sai suka zo duk suka tattare ta fasan wani a gaban mu akai suka ɗebe suka ta tsuge tsige ganyen ta fasan a nan nan ko awa ɗaya ba za ka yi ba za ka je gonar wani ƙauye a cikin ƙauyukan nan me suke ce wallahi mala abincin rana ake da ita tafasa ce kwarai kuwa abinci ne mai kyau ana miya da ita ana dafa ta su sa mata kuli-kuli ko su sa mata gishiri shugabanni ku ji masu mulki ku ji masu jagoranci ku ji ka ji ana ta kashe kuɗi a banza akan abin da bai kai ya kawo ba ga bayan Allah suna suna cin ganye a Najeriya a arewa a jihar Kano da sauran jihohi wannan abin kuma haka yake duk wanda ya ji ya isar wa wanda bai ji ba mutane suna cikin matsi rayuwa ta yi tsada abincin da mutum zai ciya gagare shi wani yanzu sau ɗaya yake iya cin abinci sau ɗaya magana karyawa haka za a ta gungurawa sai an je can tsakiyar rana a nemi abin da za a ci an ci na rana shi kenan dama abincin dare da yawa sun daina ci da yawa kawai da ka zo bacci ya dauke ka shikenan sai ka ganka a masallaci da asuba da yawa wallahi masifa bala'i ibtila masu kudi kuma suna ta tara kudi masu mulki kuma suna ta buga mulki masu handama suna ta handama talaka kuma yana da mutuwa magani yau aka rubuta ma yanzu ana ta zazzabi damana malaria da ka je asibiti an rubuta ma magani sai a ce dubu bakwai da ɗari bakwai ba ka da kuma aikin dubu biyar ma a wata ko a yi maka ko ka mutu yanzu nan yawanci kwanan nan mutuwa ake ta yi zazzabi ne ke ta kashe mutane da wata gudawa da ake ta yi da amai da guda wallahi kana kamuwa zazzabi ne mai zafi kafin a je a maka treatment a yi wayewa sauran sun ba sa ba sai ka ga mutum ya wulla ya tafi kuma ya zo haɗe maka da gudawa kai ta gudawa wallahi sai kai guda sau hamsin a dare ɗaya haka ake yi ciwuwuka suna ta sauka kuma mutane ba su da hali kuma shugabannin nan suna da yadda za su sauka mutane yanzu yunwa nan da ake da sun bude kofofi sun ce a shigo da abinci abinci zai sauki mota tana tsada da an bude yanci a shigo da motoci za ta yi sauki abu kaza yana karanci duk abin da kaga yana tsada to yana da karanci ku bude a ciyar da mutane kun kasa ba su takin da za su yi noma kun ce sai sun yi noma da kansu yana da kyau ƙasa ta riƙe kanta in an ba da tallafin noman sai ku ba wa masu ƙarfin ƙasar in gwamnati za ta ba da biliyan ɗari na tallafi to ba hannun talaka zai shiga ba saboda zaluncin najeriya akwai manya-manya waɗanda sun buɗe ƙungiyoyi da kamfanoni idan gwamnati ta ba da tallafin a noman ita gwamnatin kashe mu raba sai su ba wa manya-manyan ƙasar su za su ɗauka sai mutum ya ƙungiya ta ƙarya sai jera mutum ɗari biyu a ciki gawa ne yana da gona kaza gawa ne haka suke karɓa kuɗin su cinye kuɗin talakan da yake daji yake sa sungumi yana tsaran ƙasa wanda yake huɗa yake noma kunya bai san da wannan taimakon da gwamnati ke bayar ba wallahi in gwamnati ta buga taki a bayar not for sale fa manyan su suke ɗauka su kira manyan 'yan kasuwa masu sai da taki su ku zo muna takin sayarwa corruption ni da kaina na je sayan wani taki na ga an sa not for sale na sha to na gashi an sa abu an sa federal government sai mutumin ya dace ya dariya ce malam kenan yace ai masu rubuta not for sale din su suke kawo mana mu saya malam hakan ina ji ina gani ina dan Najeriya kyauta aka bayar fa amma na cire kuɗi na saya dugu kuma aka ce in na zo in lullube shi akan a kori kura malam karfa ka bar shi a buɗe don yan sanda za su iya kamawa na ce in biya kuma a kama wai shi kuma dan sanda wai lokacin zai aiki ai na federal gama an sa not for sale haka muka lullube shi muka tafi sai ka ce barayi Najeriya kenan wato shi yasa ina gaya muku gyara a ƙasar nan zai wahala idan an ba da taimakon gida ba talaka ne zai samu ba in an gina gida an raba masu zama ba talaka ba ne mai kuɗi ɗaya sai ya je sai gida ɗari cikin gidajen da gwamnati ta gina a bawa talakawa ai kaza sai kuma ya je ninka kuɗi suna kuma sani ƙaryar banza ce kuran Allah shirye da su Allah ya sani wato ana cutar da mutane oba kuma matsalar su manyan mu yawanci in suka hau saman nan ba san abin da ƙasa take ciki ba kuma ba sa su bincika su ji yaya hakikanin halin da talaka yake ciki ba shine a gaban su ba in dai an buga musu mota an yi jiniya an daga an ce kun ci kun yi kaza shikenan kawai a gama mutum wata ɗaya wata biyu ya canja ya yi ja ya yi ɓul abinsa sai ya wace ya wace amma talaka suna fama asibiti ba magani ba gadon kwanciya gudawa ana ta gudawa ana ta amai da gudawa mutane kasuwa ba ciniki abubuwa su lalace tsada ta yi yawa kullum dala haurawa take kuɗi kuɗi da sauransu wahala a nan a nan ɗin nan wani dattijo yake gaya mu kwanan nan muna magana shi yace malam ka gani nan ce eh yace wallahi malam na sayar da mota marsandi masu tsadan nan da kake gani a garin nan a nan Kano dubu goma naira dubu goma nake ba da ita sari in na kasa a yadi na kuma dubu sha biyu yace wannan motocin yanzu haka ina ganin su daga ingila muke kawo su daga japan daga ina ne yanzu su ne naira miliyan kaza ya ce malam ga abokina ya turo mun naira ɗari ce ya yi cafane muna faraye malam ba mu mutu ba mai wannan abin yana nan ya ce naira ɗari ya shiga kasuwa ya cafane ya sayi shinkafa ya auni fulawa ya sayi magi katan magi ya sayi gishiri ya sayi siga ya sayi kaza malam fulsukaf guda aka cika kuma daga baya ya ce total abin da ya kashe ga baki ɗaya naira saba'in ce da uku yana da sauran canjin naira ashirin da wani abu ya ce ga takardar yanzu haka ina da takardar a mota ta ina da takardar ya ce ga shi nan ku gani ya ce malam lokacin da muka je aikin hajji farkon zuwa aikin hajjinmu wallahi 'yan saudiya sha'awan 'yan najeriya suke an yi wannan lokacin da balaraban saudiya in ya ga ɗan najeriya runguman su yake ya ga mai kuɗi ya ce naira mu nesa ba kusa ba ta fita wannan ta fita ta ƙasar saudiya zan kawo muku shekarun a 19 kaza a 19 kaza a 19 kaza yanzu ba zan faɗa ba don kan ne kuskure ya ce hatta wannan dalar ingila hatta wannan dalar amerika in mun je a Najeriya yan Najeriya muka je kar ka ga yadda ake mana ƙasa ce mai arziki muna da arziki muna da mai muna da ƙasa muna da ruwa yace amma ka duba malam arzikin nan da Allah ya bayar din a dadin fa yana nan fetur din iya nan ƙasar noman tana nan kogunan suna nan sai ma karuwa da suka yi amma ka duba yadda al'amura suka canja yanzu dala ɗaya tana neman ta zama naira dubu dala ɗaya dubu ya za a yi mutane su rayu kuma an liƙa rayuwarmu a kan dala in dala ta yi sama mu azabtu in ta sauka abubuwa sauka me yalan bello ma in ka je siya in ka je siya shi ma sai ce ai dala ta yi kuɗi me yalo yalan bello fa sai ce dala ta tashi bai taɓa ganin ta ba ma wallahi yanzu yau gwamnati in ta ga dama za ta iya rugurguje komai ta ce naira ɗaya dala ɗaya naira ɗaya dala ɗaya duk abin da zai faru ya zai faru to wallahi mala aka ce naira ɗaya dala ɗaya mala in ka ɗauki dubu biyu ka shiga shago sai ka dawo da canji a cefananka yanzu ko ina gaya ma je ka duk wani shago da ake shopping na kayan masarufi ka tafi da dubu ɗari na rantse da Allah a leda bag za ka ɗebo dubu ɗarin nan malam in banda imani ba fa kawai mutane fa ana rayuwa ne ana haƙuri kawai saboda imani amma wallahi wani malam wanda bai da imani sai kashe kansa sau nawa suke kashe kawukan nasu dan abin da bai kai ya kawo ba yanzu da fa in ka ba da naira hamsin irin ɗatan nan ko yalon bello sai an kusan cika ma karamar leda bak ɗin nan amma yanzu wallahi ɗari biyar idan ka ba naira ɗari biyar wallahi malam ba za ta cika maka wannan ledan ba masara ta yi tsada dawa ta yi tsada shinkafa ta yi tsada wane ne tsada man gyada tsada wane ne tsada sauran ruwan sha masu zo su matse shi yanzu su ce za su ba da haraji rijiyoyin ma da ake ɗibar ruwa ma su ce su ma sai an ƙara musu farashi zalunci ya yi yawa rayuwar kashin dankali na sama na jin daɗi talaka yana azabtuwa ina faɗin wannan saboda samari matasa kuna karatu Allah zai ba ku wani matsayi ku tsaya ku taimaki mutane ba amfanin shugabancin da aka azabtu a cikin shi kuma duk wani shugaban da bai da burin ya sauƙaƙa wa talaka yayi asara duk shugaba kowaye in dai babu talaka a ransa bai tunani ya sauƙaƙa wa mutane rayuwa a ba wa mutane abin da za su ci ba shi ne a gabanka ba wani abu ne ka yi asara wallahi a ba mutane abin da za su ci mutane mai suke nema ne abin da za su ci a ce abincin da mutum zai ci ya gagare shi a ƙasarsa ba za ka iya ba ka ci abinci mai kyau ba za ka iya ba za ka ci abinci yarwace kima ba za ka ci ba mutane suna tare da yunwa suna tafiya kana ganin su kama abin nan yunwa ne a jikinsu dama mai ake bukata abinci lafiya mutum ya je asibiti bai da lafiya a duba shi ya ji shi ma shi ɗan ƙasa ne ya ji cewa ƙasarsa akwai fetur makaranta ya kai ɗansa makaranta ku je ku ga yadda 'ya'yan talakawa suke wulakantuwa a makarantu yau duk wanda bai da kuɗi ɗansa bai zai karatu ba ɗan naziri kaɗai aka gaya ma school fees ɗin ɗan naziri ƙaramin yaro wallahi shi kanka ya buga makarantun gwamnatin kuma sun mutu an ba wa wasu an ce gashi ku kula a kula da su sun cinye kuɗin wanda aka sa shi yana kula da harkar firamare school kowaye da sauransu a yi gini a kawo littafai a yi kaza sai mutum ya zauna sai ya cinye kuɗin kuma an san ya cinye kuma ba za a mai komai shi kaɗai ya jefa mutum miliyan kaza wahala sai dai ga mutane suna hawa motoci suna canjawa suna ta sayan gidaje a abuja suna tafiya ingila suna tafiya america an ba shi wani ofis ne kawai kuma duk kuɗin talakawa ne ake turawa a kyautata yanzu duk firamare da ka ganta ko sakandare ka akwai fa ma'aikatan da suke fa kula da su ginin su welfare ɗin ɗalibai alli kwano ya abin nan maintenance kaza kaza kaza littattafan su da waye da sauransu dufa kamata ya bawa yara kyauta amma yanzu ina mafi lalacewa shine wanda zai kai ɗansa makarantar gwamnati a yau haka ake ta rayuwa su wanda suke kusa da su su gaya musu gaskiya wallahi mutane suna cin wahala wallahi ana cin wahala Allah ya isan musu saƙon nan wallahi ana cikin matsi da kunci ya kamata a sarara wa mutane wallahi a ba mutane abin da za su ci a inganta musu ilimi a inganta musu lafiya ba wai ƙarya ba ba ba wai a baka ƙarya ƙarya ba a yi a aikace mutum ya je asibiti ya abin nan ya samu magani alakali ko ba a bashi komai ko gwamnati ba ta ɗauke shi aiki ba to zai iya zuwa asibiti ya sha magani a duba shi kyauta an ba shi tsaro ba za a sace shi ba za a kashe shi ba a ba shi taki ya yi noma kar ma a ba shi aiki a ce shiga daji ka je ka zuba taki a sauƙaƙa takin dazukan a buɗe su a ta yanka mutane gonaki suna nomawa kun ƙi ku ba da gonakin gashin ki da nafa sun je sun mamaye dajikan ai in kuka yi wa talaka wannan shikenan kun ba su ilimi kun inganta musu lafiyarsu sannan kuma an inganta harkar noma shikenan za ga ana walwala wallahi mutane ba su damu ba za su yi ta rayuwarsu to amma babu can babu duk inda ka je babu babu ba dole mutane su yi ta bala'i ba muna wannan bayanin ne saboda mu muna kusa da talakawa muna zaune da su mun san halin da mutane suke ciki yalla ba kai a nesa kake kai ba ka san me ake ciki ba kuma wanda suke kusa da kai ba sa gaya maka gaskiya akwai fa lokacin da fa aka yi yunwa fa a lokacin sai na umar cewa ya gaba ɗaya ma duk wanda aka kama shi ya ji ya saci abinci maka a yanke hannunsa in har ta kama wani ya je ɗauki abinci ci karayi wallahi malam a wata jiha nan nan na ga dama zan faɗi sunanta satin nan da ya wuce ake gaya mu wani dattijo a ƙofar gida ya fito yana zaune ya yi sati guda ba ɗora abinci a gidan shi ba wata yarinya ta fito da niƙar masara kwano biyu irin injin niƙa na gargajiya na an niƙo ya tashi ya miƙe a kan shimfidarsa ya ce ke ta zo ya karbe ƙwariyar ya ce tafi gidan ki je ki ce an kwace abincin ya miƙa wa iyalinsa ya ce ku tuƙa ai ba mutuwa za mu yi ba ya ce in an yi magana a ce ni na ƙwata ya ce kullum a gabana kuke wucewa da ƙwariya kuna kuna kuna kuna niƙa yau sati na guda ba a ɗora ba wallahi malam na san unguwar na san inda aka yi wannan abun a nan nan jihar bauchi satuttukan da suka wuce akwai matan da aka kama ta tasa tuwo wannan dan misali ne ɗaya nake gamu makociya ne an ɗora tuwo da magariba tuwo ya ɓararraka miya tana ɓararraka mai abincin ta shiga tana sallar magariba ita makociyar sai ta ɗauko bokiti bokitin wanki ba ta shiga gidan ta ɗauki tukunyar gaba ɗaya ta kife ta a ciki ta ɗauko ta miyar ma duk ta haɗa ta ja bokitinta ta yi gaba kayya kayya kayya aka bi ta aka ga ta daure ta daure kanta ta sa niqabi na na sata ta lullube kanta wallahi da aka kama ta aka bude malam sai aka samu makociya ce ta fashe da kuka ta ce wallahi yau kwanan mu kaza wallahi ba mu da abin da za mu ci ruwa kawai muke sha su ma makwatan suka ce wallahi su ma dabara suka suka samu suka ce to sai dai a raba biyu haka aka haka haka aka dauki tuwon na abokiti aka aka yanka shi wani malami ne yake gaya mun yake ce mun yace ya san gurin da aka yi abu to wannan incidences din suna nan suna faruwa da yawa sata kam da mai yanzu ta karuwa yi gona wani sai dai bari sha biyun dare ta yi a wani ƙauye ne shi kuma a nan jihar kano a nan wannan wanda aka yi a ƙauyensu a garinsu ne shi yake gaya mu ina baka labarin na wannan wato jinun labarin ne ce wallahi malam sha biyun dare wani makocinmu ya tashi ya ɗauki buhu abin ya ƙoƙi ya rasa inda zai yi malam duk talaucin fa da ake mala ka je ƙauye in ka je ƙauye yadda ka san za a yi za a ci mutum wallahi talaucin da ke cikin ƙauye baya lissafuwa baya iya bayyanuwa ya ce wallaha kai zai samu masarar wani makocinsa ta ɗanyi masara ta makocinsa ta ɗanyi wallahi ya je ta ɓalla fas fas fas tana faɗan ya bata bushe ba ya ɗebo ta ya kawo ta buhu guda ya goyo da ƙyar yana numfashi ya shigo gari yan bijilanci suna yawo kaf kaf ya aka ya kai ci ba ɓarawo ba ne ganni da kyau yawwa ma dai ba tawa ba ce masarar kam ce wala yunwa ya ce zai kai yayyanka ya babba za ta bushe a bararraka mutumin ya ce ya ce ai malam yanzu duk wanda yake da masara kun ga yanzu dab da masara ta kusa nuna wata mata nuna ya ce wallahi akwai masu kwana a gonarsu suna gadin masararsu wallahi Allah nake gaya muku ni din ina da gona yanzu haka lokaci lokaci akwai wanda yake zuwa na dan kwana mun sha biyun dare yake tafiya na ce je ka saboda wani sai je kwashe ta yunwa wannan fa duk wadannan shugabannin fa duk ba san wannan abin da ake yi ba kuma ba a gaya musu ana ta dai buga mulki in an faɗa kuma su ji haushin mutum Allah kai ne shaida Allah kai ne shaida ya Allah ka sauƙaƙa mutane halin da suke ciki waɗannan su ne kalmomin da malam ya faɗa wani hadisi yana da tsawo insha Allah sati mai zuwa sai mu sai mu ƙarisa mu ci gaba da yin addu'a mu ci gaba da roƙon Allah Allah sauƙaƙa mana rayuwa Allah ya ba mu ikon bin sa kuma kullum malamai in sun yi bayani akan wannan yanayi to kuma fa sai an tunatar da mutane su ma su ji tsoron Allah dan ba mu da gaskiya halin mu bai da kyau mutum talaka yana cikin wannan yanayi amma ba zai bi Allah ba ga rashin gaskiya ga cin amana yau duk wanda ka ɗauka ka ɗora shi akan harkar dukiya sai an ji kunya dai za ka ba wa mutum kuɗi in dai mu'amalar kuɗi ne sai an yi da gaske zamba cikin aminci yaudara ha'inci to ai dole a wahala so Allah ya mana afuwa Allah ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ka tsare mana mutuncinmu Allah ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah masu tunani kuma wannan yanayi da ake ciki Allah ka sauƙaƙa اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين